من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha uku insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma sha hudu muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna bakwai ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2025 miladiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم إن قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
طيب الله تبارك وتعالى يتي النبي صلى الله عليه وسلم قل أغير الله أتخذ وليا kace da su yanzu wani Allah zan ɗauka a matsayin wali ma'ana majibincin al'amarina tunda a baya mun karanta Allah faɗin Allah tabaraka wa ta'ala walahu ma sakana fil layli wan nahar duk abinda ya tabbata cikin dare ya tsaya dare ya wuce ta kansa yini ya wuce ta kansa wannan nan Allah ne bayani kuma ya gabata cewa malaman tafsiri suke cewa in wannan in aka faɗi ɓari ɗaya ana nufin ɓarin ma ma'ana duk abin da yake a tsaye yake guri ɗaya dare ya wuce ta kansa yini ya wuce ta kansa suka ce to ayar tana nufin da abin ma da yake taharrukat abin da yake kai kawo to duka Allahu tabaraka wa ta'ala shine mamallakin wannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce da su kul liman ma fi samawati wal ard qul lillahi kataba ala nafsihi rahma ka tambaye su wane ne mai mulkar sammai da kasai wanda yake a wato in sun kasa amsawa ka ce da sunan Allah ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa kansa rahama tausayi ga bayi da ya siffata musu wane ne Allah a wannan wato a wannan ayar sai yace kul ka kuma ce da su a ghairallahi attakhidhu waliyan yanzu Allah da yake shine mai mulkin sammai da kasai kuma kowace halitta ta sane yanzu waninsa zan rika a matsayin majibincin al'amurana fadir samawati wal ard wanda yake Allah tabaaraka wa ta'ala shine mahaliccin sammai da kasai wa huwa yud'imu Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake ciyar da mutane shi yake azurta su wala yut'am shi ba a ciyar da shi ba a azurta shi subhanahu wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace ni an umarce ni in zamto ni ne farkon musulmai ni ne farkon wanda ya mika wuya a cikin wannan al'umma wala takunanna minal mushrikin kada ka zamto daga cikin masu shirka da Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace fadiri samawati wal ard shine wanda ya halicci samai da kasai ba wanda ya halicci sama ba wanda ya halicci kasa sai Allah tabaaraka wa ta'ala to yanzu wanda ya halicci samai da kasai so kuke a ghairar lahi attakhidhu waliyan wani sa zan dauka a matsayin majibincin al'amari shine waliyina zan ce shi ne zai bani lafiya shi zai tsare ni shi zai bani sa'a idan dai haka nayi ganganci ai alhali Allahu tabaaraka wata'ala shine fadiri samawati wal ard sammai kuma guda bakwai ne kasai suma guda bakwai ne sama Allahu tabaaraka wata'ala yayi su wannan sammai din ba tare da madogara ba babu wani dirka ko wani tsani da rike sama kasai Allahu tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa su ya sanya musu duwatsu suka zamto tiraku ga ainihin ƙasa ɗin to kaga hikima kenan ta Allahu tabaraka wa ta'ala ƙasa a ƙasa take yanzu kai ɗan adam idan a tunaninka ne idan ka ajiye abu a ƙasa za ka ga wannan baya buƙatar me wani abu ya tare shi in ka ɗora wani abu a sama shi yake buƙatar ka sa wani abu ya tokare shi amma gashi Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi sammai babu abin da ya tokare da ya yi kasai ya ce ya sanya duwatsu su zamto tiraku ga ainihin kasai ɗin subhanahu wa ta'ala zai iya yin ƙasa ɗin ba tare da ainihin duwatsu ɗin ba amma sai ya sanya duwatsu su zamto turaku ga ainihin ƙasa amma sammai babu kowa babu komai da ya rike su kuma ba a taɓa samun wata sama ta karyo ta zubo ba ko wata sama ta tsage ba subhanahu wata'ala tare da cewa akwai nisa tsakankaninsu kuma suna da kauri kuma suna da nauyi kuma akwai mala'iku a kansu wanda yake kai a gurin ɗan adam za ka ga idan za a ɗora abu kaya mai nauyi ya kamata a ce kuma akwai wani abu da ya tare shi amma sammai gaba ɗaya akwai mala'ikun allahu tabaraka wata'ala a ciki suna ta bautarsa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai baitul ma'mur kullum mala'ika 70 suke shiga su yi ibada kuma ba za su dawo ba duk wanda ya shiga ya kammala har a tashi alkiyama kullun sababbi ne za su shigo guda 70 mala'iku fa ba mutane ba ko da mutane ne guda 70 ai akwai nauyi da yawa sammai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tsakanin wannan saman zuwa wannan tafiyar shekara 500 kaurin guda ɗaya ita ma tafiyar shekara ɗari biyar to wannan al'amarin ya fi ƙarfar ɗan adam sai dai ka ce subhanallah allahu tabaraka wa ta'ala ce fadiri samawati wal ardi shine wanda ya halicci sammai da kasai wa huwa yut'im wa la yut'am allahu tabaraka wa ta'ala shi yake ciyar da kowa da komai da dabobi da mutane da tsirrai da mutane da aljanu duka allahu tabaraka wa ta'ala yake ciyar da su yake ciyar da mutane kuma mutane ba su san kaza abinci ba ne a gurinsu Allahu tabaraka wa ta'ala ya nusar da su wannan domin yana daga cikin abin da idan ɗan adam ya yi tunani zai sake mai da al'amura ga Allahu tabaraka wa ta'ala shi ne ka kalli abin da mutane suke ci ka kalli abin da dabobi suke ci to ku mutane wa ya ce muku yanzu ku ɗauki gero a matsayin abincinku wa ya ce su kuma dabobi a ba su ciyawa ko a ba su kaza da kaza a ba su ƙaiƙayin dawa ko kuma ku ci dawa duka wannan wato baiwa ce Allah tabaraka wa ta'ala yi wa dan adam akwai waɗansu wato waɗansu kwayoyi din misali ga ƴaƴan tafasa ƴaƴan abubuwa da yawa amma mutane ba su ɗauki wannan a matsayin abinci ba kuma ba wahayi aka musu ba sai kaga idan kana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu akwai abin da ku kuke ci a garin kuma baka taba samun so daya wani sahabi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan abin a matsayin abinci ba kenan in ka dawo sai ka gane cewar wannan kawai Allahu tabaraka wa ta'ala ne ya nusar da mutane ma abincinsu shine wa huwa yud'imu shi yake ciyar da mutane abinci ba wahayi aka yi aka ce a shinkafa abinci bace kaza abinci bane amma mutane suka zaɓar wa kansu wancan abinci wancan abinci a wata ƙasar kuma ka samu kalan nasu daban to duka wannan yana daga cikin azurtawa ta Allahu tabaraka wa ta'ala ka ce da su yanzu wani wanda ya yi wannan shi zan bautatawa Allah tabaraka wata'ala shine halicci mutane yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana so ba ina nufin su su ciyar da ni bane Allah tabaraka wata'ala shine yut'im wa la yut'am kul kace da su inni umirtu an akuna awwala man aslam an umarce ni ne in zamto in kasance ni ne farkon wanda ya mika wuya a cikin wannan wato addini din kafin zuwa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai sauran annabawa wanda suke musulmai ne cewa in kasance ni ne farkon musulmai ana nufin a cikin wannan al'umma Allah ta'ala ya ce wala takunanna min almushrikin kada ka zamto daga cikin mushrikai idan aka ce mushrikai kuma su ne waɗanda suka yi tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala wajen ibada wato wajen aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ne kadai yake iya yi kamar neman lafiya roƙo duk abin da wani bayya iya yi sai Allah tabaraka wa ta'ala idan aka mai da wannan abin zuwa ga wani Allah to an yi shirka Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu na'am qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adaba yawmin 'azim man yusraf 'anhu yawma idhin faqad rahimahu وذلك الفوز يصنع وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
طيب حياك الله الله تبارك وتعالى يتي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم kace da su ni ina jin tsoron in asaitu rabbi idan na saba wa ubangiji na azaba yawmin azim ina jin tsoron azabar wani ne mai girma man yasrif anhu yawma idin duk wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya kawar masa da ainihin azaba a wannan yini faqad rahimahu hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya masa wa zalika al-fawz al-mubin hakan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar maka da azaba wannan shine rabauta wacce take bayyananniya a fili wa in yamsaska Allah bi dhurrin idan Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe ka ya samar maka da wani tsanani fala kashifa lahu illa huwa babu mai kawar da wannan tsananin sai Allah tabaraka wa ta'ala wa in yamsaska bi khairin idan ko Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe ka mana ya kawo maka wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala dama shi mai iko ne akan komai wa huwa alqahiru fawqa ibadihi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mai rinjaye wanda yake mai karfi sama da ainihin bayinsa wa huwa al-hakimul khabir Allah tabaaraka wa ta'ala shine al-hakim mai hikima kuma shine al-khabir wanda yake mai masaniya mai ilimi akan duk abin da bayi din suke yi kulka ce da su inni akhafu in asaitu rabbi ina jin tsoron idan na saba wa ubangiji na ana nufin idan nayi shirka da shi hakanan kuma yin saban Allah din shi ma yana ciki domin ayar da ta gabata cewa yanzu wani Allah zan ɗauka a matsayin majibincin al'amari idan aka ɗauki wani Allah a matsayin wato mai ba da taimako mai ba da nasara an yi shirka kenan to idan mutum ya ɗauki wannan shi ne wato abinda ayar take nufi ƙul inni a kafu in asaitu rabbi idan mutum ya ɗauki wannan to ya saba Allah tabaraka wa ta'ala to kace da su idan na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba yaumin azim ina jin tsoron yini a azabar wani yini mana yinin alkiyama azim yini wanda yake mai girma man yusrif anhu man yusrif anhu duk aka kawar daga gare shi aka kawar da azaba haka wasu ke karantawa man yusrif wa'insu kuma suna karantawa man yasrif anhu ayi wa yadin wato fataha ana nufin wanda Allah tabaraka wata'ala ya kawar masa man yusrif anhu wanda aka kawar masa shi din ma dai yana koma zuwa ga Allah tabaraka wata'ala yawma idin a wannan yinin alkiyama din faqad rahimahu to Allah tabaaraka wa ta'ala ya tausaya masa kenan duk wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawar azaba daga gare shi lalle Allah ta'ala ya masa rahama Allah ta'ala ka mana rahama duk wanda kuma laifukansa suka sanya aka kai shi gidan wuta to wannan karshen kunyatawa kenan karshen wulakanci kenan da ya jawo kansa rabbana innaka man tudkhilan nara faƙada aka zaitahu wa malin zalimina min ansar ya ubangiji duk wanda ka jefa shi cikin wuta ka shigar da shi cikin wuta faƙada aka zaitahu ya ubangiji lallai wannan ka wulaƙantar da shi ka tozarta shi sakamakon abin da ya aiwatar Allah ta'ala ya ce zalikal fawzul mubin wannan kuma shine haka din mana yin aikin da Allah tabaraka wa ta'ala zai kare bawa ya kawar da wuta azaba daga gare shi to wannan shine rabauta wanda yake a bayyane ma'ana shine tsira shine cin nasara Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa in yamsaska Allahu bidurrin idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya samar maka da wani tsanani durrun dinnan ko dai wata jarabawa ta rashin lafiya ko ta arziki ko na abin bacin rai duka wannan yana daga cikin wato dur ko rashin lafiya ko asara cikin dukiya fala kashifa lahu babu mai yaya wannan illa huwa sai dai Allahu tabaraka wataala ba wanda yake bada lafiya sai dai Allahu tabaraka wataala ba wanda yake kare bawa daga nasara sai dai Allahu tabaraka wataala idan bawa zai sha magani ko zai yi addu'a ko zai ce wani ya tashi da addu'a duka dai yana mai itikadin cewar Allahu tabaraka wa ta'ala ne yake bada wannan babu wani mutum da yake bada lafiya yana daga cikin mafiya rudewa daga cikin mutane shine ya dauka idan wani ya sa hannu ko in ya je gurin wani zai samu lafiya in bai je gurin wani ba ba zai samu lafiya ba to wannan bai mai da al'amari zuwa ga ubangiji ba kenan Allahu tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bada lafiya subhanahu wa ta'ala su waɗanda ake ganin cewa idan an je gurin su suna bada magani ko suna kaza suna kaza ana zuwa kamar yankan wuka ake wanki ake warkewa Allahu ta shine bai bada lafiya su din suna tare da waɗansu shaydanu ne cikin aljanu saboda ka idan aka je Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya musu talala in aka je wani lokaci ana zuwa kafin ma a faɗi mai sai su ce kaza da kaza ne aljanu sun gaya musu wata mata ta samu abdullah dan abbas take cewa ya sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna cewa wane boka ne a daina zuwa gurinsa tuni ina ciwon ido in na je gunsa na karɓo magani sai ido na ya ware tsaf sai na wajen shekara ban ƙara yi ba amma na ɗauki dogon lokaci kuma duk maganin da zan sa idan ba zai daina ciwo ba sai na sake komawa gurinsa sai ce kina ji ai yana tare da waɗansu shaidanu ne cikin aljanu idan ba ki je ba za su zo su ta tsole miki idan ya rikice sai kin tafi gurinsa idan kika je ya baki maganin sai su daina tsole miki ido sai idan ya zauna lafiya kawai abin da za ki rika yi ki rika yawan ta karanta kursi ya karantar da ita azkar ma'asura an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu zikirai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan kuma ta samu lafiya idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarrabu bawa babu wanda zai yaye wannan jarrabawa sai shi wa in yamsaska bi khairin idan Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya baka lafiya da ni'ima fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi dai mai iko ne akan komai in ya ga dama sai baiwa bawa lafiya sai baiwa bawa wato ainihin arziki da kuma alkhairi an rawaito hadisi daga Abdullah dan Abbas yake cewa an biyo Annabi sallallahu alaihi wasallama wata kyautar wata bagala wato wata alfadara alfadari mace haka yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke ni a bayan wannan bagala din akan wannan alfadari din muka tafi da muka tafi sai yake ce da ni ya gulam ya kai yaro mana shi abdullahi abbas sai na ce labbaika ya rasulallah ya rasulallah an sawarka kala sai manzan Allah ya ce ihfazallah ya hafazak ka kiyaye Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai kiyaye ka ka kiyaye abinda Allah ta'ala ya hana to zai baka kariya ka kiyaye duk dokokin Allah tabaraka wa ta'ala bakin gwargwado Allah ta'ala zai kare ka ihfazillah tajirhu amamak ka kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala sai ka samu sakamakon wannan kiyaye Allah din nan gaba ya sake cewa da ni ta'arraf ila Allah fi raha ka san Allahu tabaraka wa ta'ala yayin da kake cikin yalwa kana da dama kana da lafiya to ka koma ga Allahu tabaraka wa ta'ala kana da kuɗi ka koma ga Allahu tabaraka wa ta'ala harka tana kai wato a lokacin ka koma ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya arifka fi shidda Allahu tabaraka wa ta'ala shi kuma sai wannan sanayyar ta maka amfani yayin da ka fada cikin kakana kai in kana cikin tsanani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo maka dauki ya cire ka daga ciki ma'ana idan bawa yana cikin walwala to lalle ya san fa Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya zama dole ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi aiki da abin da Allah ta'ala ya hore masa din nan gwargwadon hali kana da dukiya ba sai abin ya zo ya kauce ba yi da na sani ai da mun kyautatawa al'umma da mun kyautatawa bayin Allah ko lokacin kana kan gadon mulki kace da mun yi kaza da mun yi kaza annabi ya ce ka san Allah tabaraka wa ta'ala yayin da kake cikin yalwa in ka fada halin kaka na kayi Allah tabaraka wa ta'ala kai kuma sai ya san ka amana sai ya kawo maka mafita yace annabi yace da ni wa iza sa'alta fas'alillah idan zaka roko zaka yi roko ka roki Allah tabaraka wa ta'ala shine mai bayarwa wa iza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wa qad madal qalamu fi ma huwa ka'inun rubutu ya riga ya gabata a cikin duk wani abu da yake halittacce an halicci komai Allahu tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara komai ya hukunta duk abin da zai faru da kai abin da zaka mallaka Allah ta'ala ya kaddara ran da zaka mutu Allah ta'ala ya kaddara me zaka mallaka Allah ta'ala ya kaddara kuma ya san yaushe zaka mutu na fata an gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah tabaraka wa ta'ala shine mai rinjaye fawqa ibadihi akan wato bayinsa shine wanda yake da iko yake da rinjaye abin da ya so ne yake yiwa ba abin da su bayi suke so ba wa huwa al-hakim shine mai hikima cikin al'amuransa yanda ya tsara rayuwa da hikima haka babu wani mutum face yana bukatuwa zuwa ga wani kaga wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi khabir al-khabir wato shine mai khibra in aka ce khibra kuma shine masaniya a ce wane khabir bi kaza wane yana da masaniya akan kaza yana da ilimi akan wannan abin to Allah tabaaraka wataala khabirun ne mana mai ilimi ne akan duk abin da bayi suke aiwatarwa na'am
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته
tayyib Allah tabaaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam kul kace ayyu shay'in akbaru shahada wannan abu ne yafi girman shaida ko sun amsa ko ba su amsa ba sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace kace da su kulillahu shahidun baini wa bainakum ku ce Allah tabaraka wa ta'ala shine mai shaida tsakanina da ku tunda su suna cewa ne a kawo mala'ika ya zamto ya shaida cewa daga Allah kake sai ya ce to ka tambaye su kul ayyu shay'in akbaru shahada ka ce wannan abu ne yafi girman shaida kulillahu ka ce da su Allah ta'ala shi yafi shine shahidun baini wa bainakum mai shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alquran amun wahayin wannan alqurani liunzirakum bihi wa man balaga a innakum latashhaduna anna ma allahi ilaha Allah tabaaraka wa ta'ala yace kace da su ina gargadinku ina jan hankalinku wa man balaga da duk wanda wannan qur'anin ya isa gare shi to faga gargadi daga Allah tabaaraka wa ta'ala a innakum la tashhaduna lalle ku fa kun shaida kun san cewa anna ma allahi alihatan ukhra mana ku kuna shaidawa Allahu tabaaraka wa ta'ala tare da shi akwai wasu allolin daban ku wannan shine abin da kuka shaida qul la ashhadu kace da su ni ban shaida da irin wannan shaida taku ba ni irin wannan imanin naku ba shine irin nawa ba qul inna ma huwa ilahun wahidun kace da su inna ma huwa ilahun wahid wato shi abun bauta ne guda ɗaya shi Allahu tabaraka wa ta'ala ba wai abun bauta ne tare da waɗansu ababen bautar ba wa innani bari'un mimma tushrikun kuma kace da su ni na barranta daga abin da kuke hada Allahu tabaraka wa ta'ala da shi alladhina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu suna saninsa kama ya'rifuna abana'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu allazina khasiru anfusahum waɗanda suka wofantar da kawunansu suka yi asara fahum la yu'minun sune waɗanda wato ba sa yin imani da Allah ba sa imani da alqur'ani kuma ba su yi imani da manzon da aka aiko musu ba wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wane ne yafi girman kafirci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ga Allahu tabaraka wa ta'ala aw kazzaba bi ayatihi ko kuma wato wanda ya karyata ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala innahu la yuflihu zalimun Allahu tabaraka wa ta'ala yace lalle azzalimai ba sa rabauta ma'ana ana nufin kafirai ba sa rabauta gobe alkiyama mutanen makka suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da shi ka kawo mana wanda zai maka zai rika maka wato shaida duk inda ka je kai wa'azi ya ce eh gaskiya ne daga Allah ne ka kawo mana wannan cikin mala'iku ko wani daban ya sauko daga sama ku rika tafiya tare suka suke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu ba mu ga mai maka shaida ba shi yasa wato ba mu imani da kai ba waɗannan kamar yadda aka samu asar daga kalbi yake cewa larabawan maka saga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan suke cewa da shi ka duba yahudu kuma ka duba nasara sun yi imani da kai ne saboda wato baka da mai maka shaida wato suna cewa sai an zo da mala'ika ko sai an zo da wani sai Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su ayyu shay'in akbaru wannan abu ne yafi girma shahadatan wato wani abu ne fi girman shaida ko da ba su baka ansa ba kulillahu ka ce shi ne Allah Allah ta'ala ya fi girman shaida shi ne ya yi shaida cewa ni daga gare shi ne ƙul ayyu sha'in akbaru shahadatan ƙulillah shahidun baini wa bainakum ka ce da su Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alquran kuma ka ce da su amman wahayin wannan alqur'ani ne li'unzirakum bihi dan in muku gargadi in tsoratar da ku da shi wannan alkur'ani ya ku mutanen makka da ku yahudu da kuma nasara da dukkanin mutanen duniya an mun wahayin wannan alkur'ani ne idan aka ce alkur'ani kuma wato shine littafin da ya hada ayoyi da yawa ya hada wato kisoshi da umarni da kuma hani ka ce da su an min wahayin wannan alkur'ani ne domin in gargaɗe ku don in tsoratar da ku wa man balaga da duk wanda alkur'ani ya isa zuwa gare shi mutum ba shi da hanzari ya ce ai shi ya rayu ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa ba ne a'a an aiko da alkur'a wato da annabi sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani ne wa man balaga duk wanda labari ya ishe shi cewa akwai qur'ani to an yanke masa hanzari imamul bukari ya rubuta wani hadisi a cikin sahihinsa wanda aka samu daga abi kabasha daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ku isar da sako daga gare ni ko da aya ɗaya ne malamai suke cewa ba lalle ana nufin wai ayar alqur'ani ɗaya ba a'a ko da kalma ɗaya ne cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa hadithu an bani isra'il kuma ku ba da labarin da kuka ji daga banu isra'ilawa shi ma ba laifi ba ne matuƙar dai bai bayyana cewa ƙarya suka faɗa ba wala haraja manzo Allah ce babu laifi wa man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun ƙarya da gangan da sanin sa ya mun ƙarya inji annabi sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa maq'adahu minan nar to nema wa kansa da kansa gurin wuta wato gurin zama a cikin wuta ma'ana ya shirye shiga wuta kawai wani hadisi imamu turmizi ya ce hadisi ne hassan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa naddar allahu abdan sami'a makalati fa hafizaha wa wa'aha wa a'addaha allahu tabaraka wa ta'ala ya haskaka bawan da ya ji magana ta ya ji wani sako da na faɗa ko wata kalma da na faɗa fa hafizaha ya kiyaye wannan abin da na faɗa wa wa'aha ya lura da wannan abin da na faɗa ya gane ma'anarsa wa addaha ya je shi ma ya aiwatar da wannan kalma ya isar kenan ya gaya wa mutane sai manzan Allah ya ce faruba hamili fikihin da yawa daga cikin mutane wanda suke ɗauke da wani ilimi ghaira faqih zaka samu shi din bashi da wannan ilimin yana ɗauke da ilimin amma bai san meye wannan ilimin ma ya kunsa ba wa rubba hamili fikihin ila man huwa afqahu minhu da yawa waɗansu za su ɗauko wato ilimi su kai zuwa ga wanda ya fi su ilimi za ka zo kana wa'azi a cikin masu sauraro a wanda suka fi ka ilimi za ka zo kana hutuba a cikin masu sauraron hutuba a wanda suka fi ka ilimi kuma akwai waɗanda su ba su san wannan abin ma da kake faɗa ba amma idan ya ji zai fi ka fahimtar haƙiƙanin saƙon da yake cikin wannan aya ko haƙiƙanin saƙon da yake cikin wato wannan hadisi ɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai abubuwa guda uku mumini waɗannan abubuwa guda uku ɗin ba sa rinjayar zuciyarsa na farko shine ikhlasul amalillah mumini ba dama zuciyarsa ta rinjaya ya zamto aikin da yake ba don Allah ba ne yana yin aikinsa domin Allah ne da kuma wan nasihatu lil muslimin ya zam wato shi kuma mumini aikinsa shine nasiha ga muminai nasiha kuma shine wato bin mutane a halin da ya kamata wajen yi musu wa'azi yanayin da ya dace ba ana nufin yin sakaci ba a'a ba kuma ana nufin gallaza musu da kyararsu da kyamatarsu da gwada cewa su ba su iya ba nasiha da kuma waluzumi jama'atihim da lazimtar jama'ar musulmai wannan ya hada da zuwa sallar jami'i da kuma sallar juma'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna da'watahum domin addu'ar su jama'ar musulmai tuhidu min wara'ihim tana kewaye kewayen su ne idan mutum yana cikin musulmai musulmai suna yi addu'a ya Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya ya Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu sauƙin rayuwa to duka wanda yake tare da irin waɗannan musulman to addu'ar tana kewaye gaba ɗaya ne kowa da kowa na fata gani so daga idan mutum ya ware kansa a gefe ya zamto shi bayya zuwa sallar jami'i ko kuma bayya zuwa wato sallar juma'a ko kuma bayya tarayya da mutane cikin ayyuka na alkhairi to irin waɗannan wato zai fada cikin halaka kenan ta yanda ba zai shiga cikin addu'ar musulmai ba Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kare mu sai Allahu tabaaraka wa ta'ala yake cewa allazina atainahumul kitaba saboda ta mutu wanda wato waɗanda muka ba su littafi ma'ana muka ba su at-taura muka ba su injila ya'rifunahu suna sanin sa suna sanin me wato suna sanin siffofin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikin attaura akwai siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin injila akwai siffofinsa kama ya arifuna abana'ahum kamar yanda suka san ƴaƴansu sun san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda suka san ƴaƴansu ɗaya ma daga cikin su yake cewa ni na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye ma da yanda in san ɗana domin shi na karanta shi tun kafin ma ya zo duniya tun kafin a haife shi na karanta cikin littafi ga siffofinsa ga halayyarsa ga kuma ƙasar da za a haife shi ga kuma yarensa amma ba wanda ya taɓa karanta siffofin ɗansa ai kowa ya san ɗansa ne bayan ame an haifi ɗan nasa kuma bayan an haifi ɗan bayan an samu dogon lokaci domin inda yanzu yau za a haifa maka ɗa yau ɗin sai ka yi tafiya ko ɗan ya yi tafiya sai bayan shekara ashirin ku haɗu da ɗan ba za ka san ɗanka ba ne ko da kaga wata kamanceceniya ai akwai mai kama da kai da yawa ma ka je wata ƙasar masu ya ga wani kuna kama ko wani ya ganka a wata ƙasa ya ga kuna kama ko wani makamancin haka saboda haka ɗan adam yana sanin ɗansa ne saboda daɗewa bayan ya haife shi an daɗe ana tare na fata an gani amma ɗaya daga cikin yahudawa ke cewa na san manzo sallallahu alaihi sallama fiye da yadda insan ɗana tunda a cikin littattafanmu akwai siffofinsa amma tare da haka ya yin imani shi yasa wani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da baffansa zai tafi sham yake cewa karkata da wannan yaran domin kana zuwa akwai masu ilimi cikin yahudawa idan suka je suka gan shi za su iya halaka shi domin suna ganinsa za su gane shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci suka zo suka same shi cewa kai kana da khatimin nubuwa ne kana da stamp alama ta annabtaka a jikinka wasu daga cikin sabai suka ba da amsa lalle mu mun taba gani ma yana da wani guri a jikinsa a bangaren hagu kuma ta baya dama annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyyin cikamakin annabawa yana da hatimin annabtaka a jikinsa to a ta baya kafadarsa ta bangaren hagu dama zuciyar dan adam tana bangaren hagu to kuma shedan yana shigo mutum ta bayansa kuma ta bangaren hagu annabi sallallahu alaihi wasallama hikima ta Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya sanya wannan hatimin annabtaka din a bayansa sabai suke kwatanta abin suke cewa wani guri ne a wato a bayan kafadarsa kamar bai fi girman wato kamar kwantar tabara ba kamar kwantar tabara ɗan ƙanƙanin guri kuma gashi ne ya fito a gurin cuku cuku cuku haka ya yi baƙi gurin sai muka gane cewar wannan shine khatimun nubuwa sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace allazina khasiru anfusahum waɗanda suka wofantar da kawunansu fahum la yu'minun sune wanda basu imani ba duk wanda ya imani ya yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya wulakantar da kansa da kansa wa man azlamu Allah tabaaraka wa ta'ala yace wane ne yafi girman zalunci zalunci ana nufin kafirci anan dama a wata aya Allah ta'ala yace wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai wa man azlamu wane ne yafi girman kafirci mimman iftara ala Allahi kadiba fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ga Allahu tabaraka wa ta'ala wace irin ƙarya ake nufi wato wanda ya shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala yace annabi Isa dan Allah ne kaga yau Allah ta'ala ƙarya yace Uzairu dan Allah ne kaga me yayi Allah ta'ala ƙarya yace wane yana bada lafiya kaga yau Allah ta'ala ƙarya shine Allah ta'ala yace wa yafi girman kafirci fiye da wanda wato yayi wa Allah ta'ala ƙarya ya kirkiri ƙarya ga Allah tabaraka wata'ala au kazzaba bi ayatihi kuma au din nan ana nufin ko dai au din kamar da wasu malamai suka ce ko kuma ana nufin wa ma'ana ko kuma wanda ya ƙaryata ayoyi domin wanda ya ƙaryata alqur'ani ko ya ƙaryata ayoyin Allah tabaraka wata'ala kaga ya kafirta ko kuma ana nufin bayan ya kirkiri ƙarya au kazzaba bi ayatihi bi ma'ana wa kazzaba bi ayatihi ya kuma ƙaryata wato ha'ila kuma ya ƙaryata ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala ana nufin alqur'ani mai girma Allahu tabaraka wa ta'ala yace innahu la yuflihu zalimun lalle azzalimai ana nufin wato kafirai basa rabauta gobe alkiyama ranar alkiyama duk wani kafiri sai yayi da na sanin rayuwarsa gaba ɗaya ma ba zai taba rabauta ba ba dama ka ce ai aljanna ta mai rabauci su ma kafiran in aka je in aka yi wani juyi sai aka yi su gidan aljanna a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa cewa kafirai ba za su taɓa rabauta ba duk kirkin su kuwa kuma duk hakurin su a gidan duniya inda suna da kirki su yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda suna da hakuri su yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama su yi alwala ko da ana sanyi su tafi masallaci ko da ana zafi su yi azumin watan Ramadan wannan shine suke da hakuri amma babu wani hakuri da za su gwada kuma alhali sun karyata manzanci kuma sun karyata alkur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma nahshuruhum jami'an akaranta wannan ko
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كذبوا على الأ- انظر كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون طيب الله تبارك وتعالى yace wa yawma nahshuruhum jami'an kuma ranar da zamu tayar da su mu tara su gabaki daya thumma naqulu lil ladina ashraku sa'annan sai mu ce da waɗanda suka yi shirka aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun ina waɗanda kuka yi tarayyar da su wanda kuke raya cewar su ne allolinku ko kuma su ne za su ba ku lafiya ko za su ba ku haihuwa ko za su ba ku nasara a cikin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun malam ta kun fitnatuhum sa'an nan fitinarsu ba za ta zamto ba ma'ana ana tambayarsu illa an ƙalu face kawai sai ka ji sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu mu fa mu zamto wato masu shirka ba wallahi mu ba mushrikai bane ana tambayar su za su yi kokarin wato su yi dojin su cika baki da ainihin wato ƙarya Allah tabaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam undur kalli duba kaga kaifa kadhabu ala anfusihim yaya suke yin ƙarya akan kawunan su mana kan suke karyatawa ai domin a duniya sun yi shirka kuma gobe alkiyama za su ce su ba mushrikai bane kenan sun yi ƙarya ƙaryar kanwa za ta koma kansu za ta koma wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira kuma zai bace musu abinda suke yi na ƙarya din zai za su dimauce gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace ranar alkiyama wa yawma nahshuruhum jami'an ranar zamu tayar da su mu hada su duka kowa da kowa a tara mutane gaba daya da na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu saboda yinin alkiyama yini ne da babu irinsa idan a garinku aka zo ranar juma'a za ka ga mutane sun taru ba yadda aka saba ba idan aka zo ranar idi za ka ga mutane an taru ba kamar yadda aka saba ba idan aka zo wajen yin wato manasik na hajji za ka ga mutane sun taru ba irin yadda aka saba ba to in aka tashi alkiyama kuma za a taru irin wanda ba a taɓa yi ba na farko da na ƙarshe kalolin mutane daban-daban kowa da kowa kuma kowa za a tashe shi tsirara na aisha take cewa ya rasulullah yanzu haka za a tashi mutane tsirara maza da mata kuma kowa yana kallon kowa yace ya ke aisha al'amarin ai ya wuce ma wani yayi tunanin akwai tufafi a jikin wani ko babu waye a gaban ka mace ce ko namiji babu wannan tunanin ai saboda tashin hankalin da ake ciki Allah ta'ala ya ce yinin da za mu tayar da mutane gaba ɗaya sa'an nan mu ce lillazina ashraku mu ce da su ainihin wanda suka yi shirka ɗin ma'ana mabiya ɗin ke ne idu tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab yayin da waɗanda suka yi biyayya da waɗanda aka musu biyayya za su rarrabe kowa a tsakankaninsu kowa zai yi wato zai barranta daga ɗan uwansa waɗanda suka yi biyayya su ce da a ce za a mai da mu gidan duniya da mun barranta daga ainihin biyayyar da muka muku da ba mu ba ku a gidan duniya kuna ce mana ai tunda muna tare da ku mun sha mu yan aljanna dai daga an tashi lahira a shekarya kuke mana Allah tabaraka wata'ala zai ce da waɗanda suka yi shirka din aina shurakaukum alladhina kuntum tazumun ina wanda kuka yi tarayya da su wanda kuke raya cewar su za su isar muku gobe alkiyama su suka ce sun muku lamani gobe alkiyama tunda kuna tare da su kun yi imani da irin abin da suka yi imani ina suke ba za su iya muku komai ba Allah tabaraka wata'ala ce thumma lam takun fitnatuhum sa'an nan ana tambayar su illa an qalu ma'ana daga an tambaye su zaka sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu mu fa ba shirka mu kai ba a waɗansu ayoyi zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada cewar mutane ba za su yi magana ba waɗansu ayoyi kuma ya gwada cewar za su yi magana kamar a wannan thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ana tambaye su za su ce wallahi ya ubangijinmu ba mu yi shirka ba ba mu kasance masu shirka ba kaga sun yi magana kenan wasu ayoyin kuma kamar Allah tabaraka wa ta'ala wata ake cewa al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ranar alkiyama za mu shafe bakunan mutane hannayensu su yi magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun kafafunsu su yi shaida dangane da abin da suke aikatawa ma'ana wani lokaci ne mutane za su yi magana wani lokaci kuma ba wanda ya isa yi magana wani lokaci ma bakin za a shafe ne zama bakinka kamar yadda goshinka yake haka yake tunda baki ya saba fadar abin da yake ba haka ba yanzu gashi anan ai shirka suka yi amma ana ba su wannan yar daman sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrik har da rantsuwa fa lokaci ya biya ne ko na'am ce wallahi ya ubangijinmu ba mu kasance wato masu shirka ba to in aka shafe baki sai hannu yayi magana sai kafa ta yi magana kowace gaba sai ta yi magana ta ba da shaida a kanka Allah tabaraka wa ta'ala yace unzur kaifa kadhabu ala Allah ka duba kaga kaifa kadhabu ala anfusihim duba kaga yaya suka yi ƙarya akan kawunan su ka duba fa yanda suka yi ƙarya ranar alkiyama kenan waɗannan sune wato ainihin tatattun wato azzalimai sune ainihin wato kafirai waɗanda suka ƙirƙiri ƙarya ga Allahu tabaraka wa ta'ala shi sa Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku kafirai ku ware kanku in an tashi alƙiyama ce wamtazul yawm ku bambance ku ware kanku sai kaga waɗanda suke kafirai fuskar su ta zamto wato tayi blue kana ganin jikin mutum yayi bulu to ka san wannan ba zai wanye lafiya ba yau kansa ya tafi gidan wuta Allah ta'ala ka kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka duba ka gani suke ta ƙarya faga Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan maƙaryata ɗin su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ranar alƙiyama kuma akwai lokacin da zai mai da fuskokinsu baƙin ƙirin laifinsu shine sun yi ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala tun daga sha'anan ya ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim duba ka ga yanda suka yi wa kansu da kansu ƙarya sun yi ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala amma sakamakon abin wato wannan ƙaryar zai koma zuwa ga kawunansu ne sallahu tabaraka wata'ala ya ce yau ma taswaddu wujuhun yau ma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa amma allazina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum waɗanda fuskokinsu suka yi bakin kirin Allah tabaraka wata'ala ya ce ranar alkiyama waɗansu fuskoki za ka gansu fari sal waɗansu fuskoki za ka gansu bakin kirin waɗanda suke fuskokinsu bakin kirin ɗin nan waɗannan sun kafirce ne bayan da sun yi alkawarin yin imani a cikin mahaifiyarsu ko tun kafin masu zo duniya sun yi alkawarin cewa za su yi imani amma suka yi karya wato suka yi kafirci ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddan alaysa fi jahannama mathawal lil mutakabbirin ranar alqiyama zaka ga waɗanda suka yi wa Allah ta'ala ƙarya duk wanda ya Allah ta'ala ƙarya ran alkiyama ma'ana kafirai kenan zaka ga fuskarsa musu wadda wato bakin irin zaka ganshi bakin da baka taba ganin irin wannan bakin ba kana ganin fuskarsa tayi baki an jima fuskarsa tayi blue to wannan ya gama yawo Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu imani din nan wato haske ne a duniya tauhidi musulunci haske ne a duniya kuma haske ne gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a tashi wannan al'umma gobe alkiyama duk guraban alwala suna haske suna kyalle ranar alkiyama za a tara mutane na farko da wanda suka biyo baya iya al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zan gane su da guraban alwala duk wanda yake sallah musulmi ne yana alwala za a ga fuskarsa da hannayensa da kafofunsa wato suna haske suna sheki manzala zai gane wannan su ne ya nasa ya nasa zai tattara mutane saboda haka muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa wannan ni'ima da ya mana babu ni'imar da ta wuce imani ka wayi gari ka tsinci kanka kai musulmi ne to wannan ita ce mafi girman ni'ima kana da imanin da in ka mutu zaka shiga gidan aljanna wannan mafi girman ni'ima kenan koda kuma a duniya kana fama da rayuwa kana fama kakanaka yi kai fa kana cikin ni'ima domin duk abin da kafiri zai ji daɗi na gidan duniya za a wayi gari ya mutu dama shi ma mumini duk daɗin da aka ba shi zai mutu duk kuɗin mai kuɗi za a zo ƙarshen rayuwarsa a ya mutu to rayuwar da za ta biyo baya ita ce wacce ba ta ƙarewa saboda haka mai hankali mai tunani shine wanda yake kokarin ririta imaninsa da kuma riko da karantarwar addininsa ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka rayar da mu cikakkun musulmai ka kuma karbi rayuwar mu muna cikakkun musulmai ka kuma tayar da mu a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama anan zamu takaita saboda yanayi na lokaci abinda na fassara mana dare Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta min ina roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda zaka yanta a cikin wannan wata ya ubangiji ka tseratar da mu daga azabar cikin kabari da kuma azabar wuta marasa lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji ka amsa mana ibadojinmu ka kuma biya mana bukatunmu na alkhairi matsalolinmu Allahu tabaraka tabaraka wa ta'ala ka magance mana wanda suka mutu cikin al'umma musulma Allah tabaraka wa ta'ala ka ji kansu da rahama mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cika da imani subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi